إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوة أولا مسلاتي متارن البركة مسلاتي نور الحدى ديكي ونن قريمي البركة نا أرليت a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 27 ga watan rajab hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 27 ga watan 1 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka sharhu aqidatul wasatiyya na sheikh al'allama muhammad bin salih al'usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin hamshakin malamin nan أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله wannan shine zai zama majalisi na tara cikin karatuttuka mu na wannan littafi a darasinmu na ƙarshe mun shiga gaban farko na littafin wanda ya ce itiqadul firqatin najiya ahli sunnati wal jama'a abinda yake shine itiqadi wato aƙida na alfirƙacin najiya wato tawagan nan ko ƙungiyan nan annajiya wacce ita ce ta tsira ta kubuta ta samu tsira a duniya da lahira a duniya ta tsira daga bid'o'i da shirkoki a lahira kuma ta tsira daga azaba wanda su ne ahalis sunnati wal jama'a ma'ana mabiya sunna wal jama'a da kuma haɗuwa a kan sunna to sai ce amma ba'du bayan haka wanda wannan matashiyar masu ta haƙiƙi ne suka yi ta shi mawallafin littafin bai yi wannan ba shi ya yi wannan matashiyar ba shi daga gama waccan muƙaddimar da ya yi kawai sai ce amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiya al-mansura to daga nan sai suka samu wa matashiyar wannan suna wannan shine kudurin firqan nan annajiya almansura wacce take abar taimakawa ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama ahli sunnati wal jamaa wanda su ne ahli sunna wal jamaa wanda wannan gabar mun yi karatu ko malam ya mana bayani akan sharhinta wanda akan sa muka yi karatu a darasin da ya gabata yace wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi zuwa karshe akan wannan zamu tashi inda ya ce ƙauluhu faɗar malam da ya ce wa huwal imanu billahi ma'ana aƙida abinda yake shi ne itiƙadin ahalus suna wal jama'a wanda shi ne itiƙadin alfirƙatin najiya almansura ahalus sunnati wal jama'a shi ne al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi shi ne wato zuwa ƙarshe wal ba'asi ba'adal maut wal imani bil qadri khairihi wa sharrihi to shine anan malam yace qauluhu fadarsa shi malam ibnu timiya da yace wa huwa al-imanu billahi zuwa karshe yace hazihi al-aqida to wannan aqidar da malam ya baya ya gaya mana wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'da al-maut wal iman bil qadri khairihi wa sharrihi to ita wannan aqidar as-salaha lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jawabi jibril manzon Allah ne ya assala mana ita ya mayar da ita ta zanto ita ce asali na aqidar ahlus sunna wal jamaa fi jawabi jibril a amsar da ya bawa mala'ika jibril hina sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wa sallam a yayin da shi mala'ika jibril din ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi mal islam mal iman mal ihsan mata sa'a ya tambaye shi menene musulunci menene imani menene ihsani yaushe kiyama za ta tsaya sai manzo Allah ya bashi amsa fal imanu da yazo bashi amsa akan imani qala lahu sai ya ce masa sai shi manzan Allah ya ce wa mala'ika jibril an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da Allah kuma imani shine dama kudurin zuciya shine aqida kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kuma kaddara alkhairinsa da sharrinsa wannan shine imani hadisin ya ce sahihi ne rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi da lamba ta takwas min hadisi umar bin al-khattab radiyallahu anhu aka bukhari ya fitar da shi a lamba ta hamsin da kuma wasu gurerai wanda ba nan ba haka muslim a lamba ya fitar da shi da lamba ta tara da kuma lamba ta goma daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu hadisi ne bukhari da muslim to wannan hadisin shine ya zamo asali na aqidar ahlus sunna wal jamaa al'imanu billah sai ma da ya ɗauke su gaba ɗaya bayan ɗaya zai sharhi a kai sai ya ɗauki gaba ta farko wanda shi ne al'imanu billah al'imanu billah al'imanu fil lugha in aka ce imani a lugar larabci a yaren larabci ya ce ya ƙulu kasirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna cewa inna tasdiqu imani shine gaskatawa da yawa daga cikin mutane suna faɗar wannan zai zama su ce abin nan fasaddaktu wa amantu ma'anahuma lugatan wahidun da mutum zai ce saddaktu da zai ce da wanda zai ce amantu suka ce ma'anahuma ma'anansu su biyun lugatan a yaren larabci wahidun duka ɗaya ne daga ce saddaktu daga ce amantu suna ganin duka abu ɗaya ne yace amma wa qad sabaqa lana fi tafsir sai ya gabata a gare mu a bayanin mu a cikin tafsiri anna hadha al-qawla la yasihhu fadar wannan maganan baya inganta ka ce kalmar at-tasdiq da kuma al-iman duka abu ɗaya ne yace wannan fadar wannan baya inganta ba daidai bane balil imanu fil lugha yace sai dai shi imani a lugar larabci bal dinnan lil izrab al-ibtali ne al-imanu fil lugha ma'ana ya rushe maganan farko yana son ya nuna maka menene daidai imani a lugha shine al-iqraru bi shay'i an tasdiqin bihi shine ka yi ikirari da abu ka tabbatar da shi an tasdiqin bihi da ka gaskatawa da shi bayan ka gaskata kuma ka tabbatar ka yi ikirari bi dalili annaka taqulu yace da dalili saboda kai kana cewa amantu bi kaza baka cewa amantu kaza sai daga ce amantu bi amantu bi kaza nayi imani da kaza amantu billahi wa aqrartu bi kaza kuma kana cewa na tabbatar game da kaza haka yake sai ka sa ba'u amma in ka zo kalmar saddaqtu zakakance saddaqtu fulanin baka cewa saddaqtu bi fulanin baka sa ba'u sai da kace saddaqtu fulanin na gaskata wani wala taqulu amantu fulanin amma in kai amfani da kalmar amantu ba za ka ce amantu fulanan ba sai da kace amantu bi fulanin amantu bi fulanin to wanda sai nuna maka cewa ashe da kamar amantu da saddaqtu ba ma'anan su ɗaya ba izan kenan fal imanu yatasaddaqu yatadammanu ma'ana za'ida shi imani yana kunsar wata ma'ana ƙari ala mujarrad at-tasdiqi akan tsagwaran gaskatawa shi imani yana samun wani ƙarin ma'ana akan tsagwaran gaskatawa in kace saddaqtu da saura sai in ka ce amantu da wanda zai ce amantu da wanda zai ce saddaktu to gaskatawarsu tana da bambanci kalmar amantu sai ya samu ƙarin wani ma'ana wa huwa al-iqraru wal i'tirafu ƙarin da za a samu kuma shine iqrari iqrari shine tabbatarwa ka yadda kai iqrari ka gaskatar kai i'tirafi ka yadda kai iqrari wal i'tiraf da kuma i'tirafi al-mustalzimu lil qabuli lil akhbar irin ikirari da itirafin da zai tilasta maka karɓar labarai labaran da imanin ya zo da su labarin da ya zo a cikin abin nan da ka yi imani da shi dole sai ka gaskata cilas ka gaskata wa'annan labaran wal iz'ani lil ah- lil ahkam sannan ka jawo ka miƙa wuya ga hukunce hukunci da suka zo karkashin abin nan da kai imani da shi hadal iman to wannan shine imani wannan shine imani shi yasa shi malam usaimin din yake bada misali da gaskatawar gaskatawar wannan abu talib baban ali baban ali wanda ya yi magana a cikin mukaddima da ya yi ya yi magana a cikin mukaddima da ya yi yake cewa kaga gaskatawar da abu talib ya yi ba imani ba ne yana cewa laƙad alimtu bi anna dina muhammadin khaira wato abin nan bi anna dina muhammadin abin nan khairu adiyanar bariyati dina na gaskata cewa addinin annabi muhammadu shine mafi alkhairin addinan talikai har yake cewa laulal malamatu aw hazaru musabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina in ba dan jin tsoron zagi ba ko tsoron zargi da ka same ni mai bayyana wannan addinin sai ya nuna gaskatawa cewa shine addinin gaskiya amma bai yi ikirari ba bai yi iz'ani ba an gane ko don haka labaran da addini ya zo da shi bai tafi a kansu ba hukunce-hukuncen da addini ya zo da su bai jayu a kansu ba shi sama da ya zo mutuwa aka ce mai ya faɗi la'ilaha illallah ya ƙi yadda don bai tabbatar da la'ilaha illallah bai ikirari da ita ba shi sa imanin jahamiya ba imani ba ne da suke ca gaskata da zuciya kaɗai ya wadatar wannan ba sai ka yi ikirari da bakinka sannan kuma ka jayu ga hukunce-hukunce ka gaskata dokoki ka gaskata labaran da suka zo a addinance duk labarin da Qur'ani ya zo da shi ko sunna zaka gaskata duk wani hukuncin da suka zo da shi zaka yi aiki da shi ka jayu sai ka jayu gare shi ka yadda da wannan hukuncin hukunci ne na Allah to a lokacin ne mutum zai zama mumini to kaga wannan ba za a kira shi gaskatawa kadai ba da yawa daga cikin kiristoci suna cewa eh addinin wato addinin musulunci gaskiya ne da yawa daga cikin wanda ba musulmi ba suna cewa annabi Muhammadu gaskiya ne amma kuma ba su bi addinin ba ba su yi ikirari ba ba su jawo ba amma za ka ga suna yaban manzan Allah ma cikin wanda ba musulmin ba suna cewa kuma sun yadda annabi ne amma kuma ba su jawo ga addinin ba kaga wannan ba a ce musu mumine fata an fahimta da wacce shine abin nan shine bambanci tsakanin gaskatawa da kuma imani ki amma mujarradu an tu'mina billahi an tu'mina bi anna Allah mawjudun amma tsagwaron cewa ka yi imani cewa Allah samamme ne ka ce na yi imani Allah akwai shi samamme ne fa haza laisa bi iman wannan ba imani bane hatta ya kuna hazal imanu mustalziman lil qabul fil akhbar har sai wannan imanin ya kasance mai lazumtawa ga karbar wa'annan labaran mustalziman lil qabul fil akhbar yana tilasta ka karbi labarai wanda alkur'ani ya zo da su yana ba da labarin al'ummomin da suka wuce yana bayar da labarin abubuwan da za su zo nan gaba na tashin kiyama da abubuwa na azabar kabari duk sai ka gaskata wannan wasu abubuwan gaibu ne ba ka ma iya fahimtar yaya abun yake amma dole ka gaskata in ka karyata azabar kabari kaga imani ya samu matsala in ka karyata tashi bayan mutuwa imani ya samu matsala in mutum ya gaskata ceto da ya karyata ceto da sauran abubuwa da Allah da manzansa suka bayar da labari wanda za su faru a tashin kiyama haka nan imani ya samu matsala dole sai ka gaskata duk wa'annan labaran wal iz'ani fil ahkam sannan mutum ya jawo ya mika wuya ga hukunce hukunce da dokoki akwai hukuncin da kake iya aikatawa na wajibi dole ka aikata na mustahabbi kuma in kana iya ka yi ka samu lada in kuma baka in kuma baka yi ba ka rasa lada abubuwan da Allah ya haramta ka yadda haramun ne ko da ka aikata su ko da ka aikata haramun ɗin ka yadda haramun ce ka yadda haramun ne sai dai kawai shaɗan ya fi ƙarfin zuciyanka ka aikata sai mutum ya dawo ya tuba ga Allah ta wannan ba za a cire shi daga cikin masu imani ba wa illa in ba haka ba falaisa imanan to wannan abun ba za a kira shi imani ba wal imanu billahi yatadammanu arba'ata umur shi kuma imani da Allah yana kunsar abubuwa guda hudu ne kafin ka zama wanda ya imani da Allah to sai wa'ina abuwa guda hudu an same su daga wajenka sannan imaninka da Allah ya tabbata al'awwal al'amari na farko al'imanu bi wujudillahi subhanahu wata'ala ka yi imani da samuwar Allah ka yadda cewa Allah yana nan samamme ne kuma azalan yake bila bidaya kuma abadan zai wanzu bila nihaya azalan bila bidaya tun azal bayi da farko kuma zai wanzu abadan bila nihaya har abada bayi da ƙarshe bayi da farko bayi da ƙarshe subhanahu wata'ala samamme ne sai ka yadda da wannan sana abu na biyu al'imanu bi rububiyatihi mutum ya yi imani da rububiyarsa rububiya shine ayyukan da yake yi wa yake yi zuwa ga bayansa aikin Allah zuwa ga bayansa abinda shafi halittawa arziktawa mallakar halittar da arziktata duk wannan aikin Allah ne ya halicci halitta sannan kuma ta zanto mallakarsa ce shi yake da ikon ya yadda yake so da ita sannan kuma shi yake arziktata wannan shine rububiyya dole mutum yadda da wannan rububiyan ya kadaita ta ga Allah ai al-infiradu bir rububiyya ana nufin kadaita Allah da rububiyya na uku al-imanu bil infiradil uluhiyya bi infiradihi bil uluhiyya mutum yayi imani da kadaituwarsa da uluhiyya uluhiyya kuma shine aikin bayi zuwa ga Allah akasin rububiyya aikin Allah zuwa ga bayi shine rububiyya aikin bayi zuwa ga Allah kuma shine uluhiyya an gane aikin da za ku yi zuwa ga Allah wanda za ku kaɗaita shi da shi to kun ba shi wannan matsayi na uluhiyya kenan kun yarda shi ilahu ne abin bauta ne shi yasa kuke bauta masa shi kaɗai to sai ka yarda da uluhiyyar ubangiji shi kaɗai ne wanda ya kaɗaita da ita duk wani da za a kira shi Allah bai cancanci wannan matsayin ba sai na hudu al-imanu bi asma'i wa sifatihi imani da sunayensa da siffofinsa ya ce layin kinu an ya ta haƙaƙa imanu illa bi zalik ba zai yiwu ba imani ya tabbata sai sai tare da wa'in abubuwa guda hudu imani da Allah kenan ba zai yi imani da Allah ya tabbata ba sai mutum ya yarda da wa'in abubuwa guda hudu dole sai ce faman lam yu'min bi wujudillah duk wanda bai yi imani da samuwar Allah ba fa laysa bi mu'min wannan ba mu'mini bane kamar malahida malahida da irin wannan da suke mulhidai da suke ganin ai ba Allah wanda su akwai 'yan addinin ma 'yan addinin ba Allah su suna nan su suna ganin kawai ba ba wani Allah komai samuwa yi kawai haka katari aka ya samu ta wannan mulhidai ne wannan ba a kiransu muminai wa man amana bi wujudillahi wanda kuma ya yadda da samuwar Allah la bin firadihi bi rububiyya amma bai yadda da kadaituwarsa da rububiyya ba yana ganin ayyukan da Allah yake yi akwai ma wasu masu yi bayan shi akwai wasu masu halitta bayan Allah akwai masu arzikta bayi bayan Allah da sauran abubuwa irin wannan da suka shafi rububiyya to kaga shi ma dai bai imani da Allah ba fa laysa bi mu'min shi ma wannan ba mu'mini bane matukar bai kade ta Allah da rububiyya ko ya yarda da samuwar sa in dai bai kade ta shi da rububiyya ba to wannan ba mu'mini bane wa man amana billahi wa infiradihi bir rububiyya shi kuma wanda ya imani da Allah ya kuma yi imani da kadaituwansa da rububiyya kamar irin su Abu Jahali kenan la bil uluhiyya amma bai yadda da uluhiyya ba su abu jahali duk sun yadda da akwai Allah kuma sun yadda da rububiyya in ka tambaye su waye halicci sammai da kasai za su ce Allah ne sun yadda da rububiyya amma la bil uluhiyya ba su yadda ba su yi imani da kadaitowar Allah da uluhiyya ba cewa suke aj'al al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab shin zai mai yadda abin bauta ya zama Allah daya ai wannan abu mamaki ne da haka ba su yadda da kaɗaituwar Allah da uluhiyya ba to duk wanda ya kasance haka falaisa bi mu'minin wannan ba mumini bane wa man amana billahi wa infiradihi bil rububiyya wa bil uluhiyya lakin lam yu'min bi asma'ihi wa sifatihi falaisa bi mu'min haka duk wanda ya imani da Allah yayi imani da kaɗaituwansa da rububiyya kuma yayi imani da kaɗaituwarsa da uluhiyya amma bai yi imani da sunayensa da siffofinsa ba kamar jahamawa masu aƙidan jahamiyya suna ganin Allah baya da wani suna ko wata sifa baya da wani sifa to falaysa bi mu'min wannan shi ma ba mu'mini bane wa in kana al-akhiru mala yace duk da wannan na karshen imani da asma wa sifat fihi man yuslabu anhu al-iman bil kulliyya wa fihi man yuslabu an anhu kamalul iman daga cikin su masu irin wannan i'tiqadin wanda suka samu matsala a wajen al'asma wa sifat cikinsu akwai wanda ake zare musu imanin gaba ɗaya kamar jahamiya su gaba ɗaya ma ana zare musu imanin duka wa fihi man yuslabu anhu kamalul iman wasu kuma daga cikin su ana zare musu kamalar imanin ne ba dukkansa ba sai zama imanin su bai zama cikakken imani ba irin masu tawilin sifofin da sauransu to wayannan abubuwa guda hudu dole sai sun tabbata ka yi imani da su sannan imanin mutum da Allah ya tabbata wanda kuma shine jigo in baka yi imani da Allah ba kuma ai ba maganan imani da mala'iku ko littattafai shine asali shine jigo yasa shi ake son ya tabbata sannan sauran su biyo baya sai ce al'imanu bi wujudihi imani da samuwar Allah idza qala qa'ilun idan wani yace mad dalilu ala wujudillahi azza wajal kun ce Allah samamme ne menene dalilin ku da yake nuna samuwar Allah ta ina ta wace hanya ka gane akwai Allah ka taba ganin shi in ni ne ka tambaya zan ce maka ban taba ganin shi ba ka taba taba shi zan ce a'a ka taba jin motsinsa a'a duk wani abin da za a riske shi da shi ake riskar abu da shi irin ɗanɗanawa ko shaƙa duka ban taɓa ji ba to menene ta wace hanya da wani dalili ka gano akwai shi in wani irin wannan tambayar ƙulna malace za mu ce mashi addalilu ala wujudillah dalilin da yake nuna samuwar Allah akwai al'aql wal hiss wal shar akwai hankali akwai hissi akwai kuma shari'a wa salasatun kulluha zai zo yi magana akan ɗaiɗaiɗin duka ko ba ku gane su ba yanzu salasatun kulluha ta duru ala wujudillah wayan abubuwa guda uku ta dullu dukkanin su guda uku ta dullu ala wujudillah suna nuni zuwa ga samuwar Allah wa in shi'ta in kaga dama sai ka ƙara fazid ka ce alfitra har da fitra ma ita ma tana nuni zuwa ga samuwar Allah fatakunu dalalatu ala wujudillahi arba'a sai zama dalilai da suke nuna samuwar Allah har guda hudu ake da su al-aqlu hankali a hankalce kana gane samuwar Allah zai zo ya baka misali wal hissu haka a hissi kana kana ji kana jin a hissin ka kana jin samuwar Allah haka a fidran ka kana jin samuwar Allah haka a shari'a kuma ga dalilan nan da suke nuna samuwar sa yace wa akharna shar'a mun jinkirta ambaton shari'a muka kawo shi daga karshe sai da muka ce al aqlu wal hissu wal fitru sannan muka ce wash shar'u muka bar ashar'u muka kawo shi daga ƙarshe la li'annahu la yastahiqqu taqdim ba wai dan baya cancantar a fara gabatar da shi ba lakin li'annana nukhatibu man la yu'minu bi shar'i saboda kamar muna magana ne da wanda bai yi imani da shari'a ba shi yasa shi yafi imani da hankali da hissi da fidira shi yasa aka gabatar da su shi shari'a ma bai yadda da ita ba shi yasa aka aka barta sai daga ƙarshe fa amma dalalatul aqli hujja ta hankali dalilai dalili na hankali da yake nuna samuwar Allah fanaqulu yace mukan ce hal wujudu hadhihi alkainati bi nafsiha aw wujidat hakaza sulfa tambaya ne anan shin samuwar wa'annan kasantattun abubuwa da muke ganin su alkainat kasantattun abubuwa sammai kasai duk wani abu da kake samamme ka'in ne yana cikin ka'inat shin samuwar waɗannan kasantattun abubuwa bi nafsiha sun samu ne da kansu da kansu rana ita ta yi kanta wata shi yi kansa kai ma kai kai kanka au wujidat haka za sudfa ko kuma kawai samuwa ta yi haka sudfatan kitibas haka kawai birskiman haka kawai komai kawai sai dai kawai ga samu shi ma bai sai yadda aka yi ba kawai sai dai gan shi shine sudfa fa in qulta idan kace wujidat bi nafsiha ai abubuwa sun samu da kansu da kansu ne komai ya samar da kansa ne fa mustahilun aqlan to wannan korarren abu ne a hankalci hankali ya kore wannan ma damat hiya ma'duma matukar wannan abin da kace ya wato samamme ne da kansa a can baya shi babu shi abu ne ma'dum wanda babu shi kuma ka ce shi ya samar da kansa daga babu wannan ba zai yi ba domin kaifa ta kunu mawujuda wahiyya ma'aduma ta yaya za su kasance samammu alhali kuma su sun kasance babu su aslan babu su in cewa kai daga wani abu ne ya canza ya zamo kaza kaga dama akwai asalin kenan amma ya zama abu daga babu kawai sai ya samar da kansa kuma to bayan babu shi ai bai ma san babu shi ba tunda babu shi balantana ya yi tunani to bari in samar da kaina yanzu kai in za ka yi abu ai sai ka yi tunani in kana son kai gida ko kana son kai sai ka yi tunani to ai ya kamata in yi kaza ya ka sai in kana kasantacce ne za ka yi tunanin ka samar da wani abu to amma abin da shi asalan babu shi ya za a yi kuma ya samar da kansa wannan duka tara masu hankalin duniya ba za su fahimci wannan maganan ba al-ma'dumu laysa bi shay'in hatta yujad abinda babu shi shi ba komai bane balantana ya samu ko kuma balantana a samar da shi izan kenan la yumkinu an tujada nafsaha bi nafsiha ba zai taɓa yiwuwa ba halittu su samar da kansu da kansu wa in qulta idan kuma kace wujidat sudfa sun samu ne haka kawai kitibis bisa katari fanaƙulu sai mu ce haza ya stahilu aidon shi ma wannan abu ne da ba zai yi ba korarren abu ne fa'anta ayyuhal jahidu sai mu ce ya kai abokin jayayya halma abin nan halma an taja minat ta'iri ko untija halma untija minat ta'irati والصواريخ والسيارات والآلات بأنوائها هل وجدت هذا هل وجد هذا صدفة sai a tambaye ka a ce shin wa'annan abubuwa da aka kirkira na jiragen sama at-ta'irat was-sawarikh da misil misil shine sawarikh misil irin wannan na yaki was-sayyarat da motoci wal-alat da kuma kayan aiki ala duk wani kayan da zai taimake ka wata na'ura da za ta taimake ka ko wani kayan aiki har gatari da za ka yi asarin ice da shi ala ne da anwa'iha da nau'ukan alat din hal wujidat haza sudfa shin wa'annan abubuwa sun samu ne haka kitibus kawai sai gatari ya samu kansa ni kuma sai na gane eh gatar nan fa saran ice ya kamata in yi da shi kawai sai mota ta samu da kanta sai na gano motar nan fa ga inda ya kamata in shiga in tuka ta kenan ta samu ne dan ni ita har ta gano a kai ni tun babu ita sai ta samu saboda ni in aka tambaye shi fa ya kulu zai ce la yumkinu an yakuna ai ba zai taɓa yiwa ba haka ya faru to sai a ce fa kadhalika hadhihi al-atyar to haka wa'annan tsuntsaye da kake gani suna tashi wal jibal da duwatsu wash-shamsu wal-qamar da rana da wata wan nujum da taurari wa shajar da itatuwa wal jamr da kuma kananan kananan duwatsu jamarat kenan ana ta ramiyul jamarat yan kananan duwatsun nan da ake jifa da su in an je aikin haji wal rimal da kuma rairayi wal bihar da koguna kogi kogi wa ghairi zalik ko ghairu zalik da wani wannan su ma da kake ganin su la yumkinu an tujadu sudfa abadan ba zai taɓa yiwuwa ba an tujada an tujada sudfa su samu haka kitibus abadan har abada a ce kawai haka suka samu kwatsam ɗabi'a ce ta samar da su ko sun samu ne a ɗabi'anci kawai ba zai yiwu ba yadda kai ma kayi da mota ba ita ta samar da kanta ba jirgi ba shi yasa to haka su ma tsuntsaye da duwatsu da rana da wata ba su suka samu da kansu da kansu ba samar da su ake yi kuma an samar da su cikin hikima shi yasa suka zo bisa tsari rana ya zo wata ta zo ba su taɓa cin karo ba kowa fi falakin ya sabahun kullum fi falakin kowanne yana gudu a cikin falakinsa ba wanda ya taɓa cin karo da wani ba wanda kuma ya taɓa saɓawa waye gari rana ta ƙi fitowa ba zai yi ba ko kai ne ka zo masallacin nan ka samu an jera tafi tafi kin nan sai ka ce ai kawo watso su aka yi sai suka shimfiɗu da kansu hankali ba zai yadda ba kai da kanka kasan da tsari da niyya aka tsara su haka inda watso su aka yi wani haka zai wani ya haka wani ya haka amma kasan kai da kanka da niyya da nufi da irada aka tsara su ya za a yi ranar nan da take gudu bisa wannan tsari tun tale-tale damana ta zo a yi ruwan sama a yi kaza duk a ce wannan kawai faruwa yake yi kawai kamar aksidan ka taɓa ganin an yi aksidan abu ya zo da tsari sai yadda abin ya kasance kawai in aka ce an yi aksidan kawai kawai ya zo ne sannan kuma ba a sai da abu abin zai kasancewa wani ya karye wani ya kaza wani ya kaza ba wani saboda abu ba a ne da ba a tsara shi ba kawai zuwa yi to duk abin da zuwa yi ba a tsara shi ba haka zaka gan shi ba tsari amma kalle da duniyar nan take tafiya cikin tsari kuma ka ci a ba tsarawa aka yi ba duka kawai yana tafiya ne kawai haka birske man haba wani hankali ne zai da wannan sai dai hankalin shanu da awaki wa yuqalu malici ai an ana cewa inna ta'ifatan minan minan sumaniya akwai wata wata kungiya ta as-sumaniya kungiyar as-sumaniya wata kungiya ce ta zindikai mutanen indiya ne asalin su mutane ne zindikai da suke kore an-nazar wal istidlal duk wani abu da za a yi nazari da kafa hujja suna kore suna kore wannan suna cewa duniya ba ta da farko kuma ba za ta tashi ba kuma suna inkarin samuwar Allah ba su yadda akwai mai sana'anta abubuwa ba komai shi yake samuwa da kansa kawai da aka ba sa yadda da abu sai abin da yake mahsus ne sai abin da ake iya tabawa ko a gani ko a shaka kaɗai suke yadda da shi ba su yadda da gaibu ba sannan suna suna suna ambaton tanasuh mana suna cewa in an mutu kuma ana dawowa a sake wata rayuwa zaka idan ka mutu can bayan shekaru dubbai ko aro aro ko ɗaruruwa sai kuma a sake haihuwarka sai kuma ka sake dawowa in a rayuwanka ta farko kayi rayuwa ka zama mutumin kirki to in zaka sake dawowa sai ka dawo a matsayin wani babban mutum ko wani sarki ko wani mai kuɗi to shine aljaza'u din shine sakayyar da za a yi maka saboda a rayuwarka ta farko ka zauna da mutanen ka zama mutumin kirki baka cuci kowa ba to in ka mutu in za a sake haihuwarka sai ka zawo a matsayin wani sarki wani matsayin babban mutum sai ka ci moriyar waccan aikin alkhairin da kai amma in mutum ya rayu a mutumin ban za a rayuwarsa ta farko ya ta zaluntar mutane to idan ya mutu in za a sake haihuwar shi za a shi a matsayin wani jaki haka a yi ta loda masa mangala ko raƙumi shine sakayyar laifin da ya yi a baya to an samu cikin 'yan shi'a wanda sun ɗibi wannan aƙidar cikin sufaye akwai masu wannan aƙidar ta tanasuf tanasuful arwah to wannan asumaniya din sai suka ji su abu hanifa suna wa'azi suna cewa akwai allah to shine ja'u ila abi hanifa sai suka zo wajen abi hanifa rahimahullahu allah ya ji kansa wa hum min ahli hindi mala yace kaga su mutanen indiya ne fanazaruhu fi isbatil khaliqi azza wajal suka yi munazara da shi game da tabbatuwar Allah akwai Allah ko babu shi Abu Hanifa yana cewa akwai Allah su kuma suna cewa babu Allah wa kana Abu Hanifa min azkal ulama shi kuma Abu Hanifa ya kasance yana daga cikin malamai mafi mafi mafi basira mutum mai kaifin kwakwalwa fa wa'adahum an ya'tuhu ko an ya'tu ba'da yawmin aw yawmayni sai ya yi alkawari da su cewa su dawo masa su ci gaba da tattaunawa bayan kwana ɗaya ko kwana biyu fa ja'u da lokacin yayi ko sai suka zo kalu suka ce ma suka ce masa ma zakulta mai kace qala sai ce ana ufakkiru fi safinatin mamlu'atin min al-bada'i min al-bada'i wal arzaq yace ni fa ina ina tunani ne wani tunani ku tsaya wani tunani nake yi to me kake tunani ina tunani ne game da wata jirgin ruwa da take cike da kayan lodi tana ɗauke da abubuwan albada'i tana ɗauke da kaya na kayan amfani wal arzak da abubuwa na arziki a cikinta babban jirgin ruwa ja'at ta shaƙo ubabul ma'i sai ga ta tazo tana yanka taguwoyin ruwa wato wannan igiyar igiyar ruwa wannan mai tashin nan tana faduwa a cikin teku in kaje teku zaga igiyar ruwan nan ta yi tsalle ta dawo tana abin nan sai ga jirgin ruwan ya zo yana keta ubabu nan ta shiku ubabal ma hatta arasat filmina har sai da ta zo ta tsaya a tashar jirgin ruwa por ko ko me ake ce mashi shine almina a por ta tsaya a tashar jirgin ruwa wa nazalatil hamula ta saukar da kayan da suke cikinta ita da kanta fi jirgin ruwan ita ta tuko kanta daga waccan gabar zuwa wannan gabar cike da lodi kuma ta zo kayan suka sauka da kansu wa nazaratul hamula kayan da take dauke da su suka sauka wa zahabat sannan kuma ta juya ta koma da kanta ba matuki ba komai walaysa fiha qa'idun wala wala hammalun a cikinta babu matuki kuma babu 'yan dako masu sauke kaya kawai da ta tuko kanta ta zo ta tsaya a bakin gaba kaya su da kansu sai kaga kawai kwantina ta tsalle ta duro da kanta ta zauna can sai kaga buhun kaya ya tsalle da kansa ya zo ya zo ya sauke kansa kalu suka ce tufakkiru bi haza wannan shine abin da kake tunani qala na'am yace kwarai kalu suka ce idan laysa laka aqlun kenan baka da hankali inda wannan shine kake tunani kuma kana ganin abu ne da zai yiwu to baka da hankali hal yuqalu an anna safinatan ta'ti bidun abin nan ta'ti biduni qa'id shin zai abane da hankali zai karba a yadda da shi a hankalce a ce ga jirgin ruwa za ta zo ba tare da matuki ba sannan kuma watanzilu ko watunzalu watansarif a sauke kayan da suke cikinta watansarif ta juya ta koma ba tare da masu dako ba haza laysa maqul to wannan abu ne da ba zai hankaltu ba hankali ba zai yadda ba qala sai yace yawwa to kaifa la taqiluna hadha ta yaya hankalinku ba zai karbi wannan ba wa taqiluna anna hadhihi samawat wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma wal-jibala wash-shajara wad-dawaba wan-nasa kulluha bidun bidun sani ta yaya hankalinku kuma zai karba yadda cewa wa'annan sammai din da wannan ranar da wata da taurari da wuduwar watsu da itatuwa da dabbobi da mutane dukkaninsu suna gudana ne biduni sani ba tare da wanda yake ba tare da wani ne ya sana'anta su ba rana ita take tuka kanta wata shi ke tuka kansa mutane da komai su suke tuka kansu ba tare da wani ne ya sana'anta su ba ta yaya hankalin ku ya yadda da wannan kuma yanzu ya kasa yadda da wannan fa'arafu annan rajula khatabahum bi uqulihim da wannan suka gane cewa mutumin nan fa da hankalin mu yayi amfani yayi magana da mu yayi magana da mu ne da hankalin mu wa ajazu an jawabihi hadha aw ma'anahu suka suka suka kashi suka kasa bashi amsa wannan amsar tashi da muka ambata ko ma'anar wannan amsar da muka ambata ko ya zama abin da ya faɗa ya daidai da abin da malam ya faɗa ko kuma ma'anarsa ne ya zama ma'anar abin da malam din ya faɗa shine Abu Hanifa ya faɗa to kaga wannan shi dama mutumin da yake kokarin amfani da hankali ya yi wasa da hankalin ka to ba shi hujja ta hankali ta fi gamsar da shi yanzu inda aya ya ta ja da hadisi ba za su gane ba amma da ya ba su wannan misali a hankalce to sai suka gamsu وقيل لأعرابي بالبادية من البادية أن تنبي wani balarabin ƙauye wanda yake zaune a daji mutumin daji ne bai san qur'ani ba bai san hadisi ba a daji yake zaune aka ce bima aka ce ka yadda da Allah ce kwarai to bima arafta rabbaka to da me ka san ubangijinka ta wace hanya ka gane kana da ubangiji fa qala sai ce al-asru al-athru yadullu ala al-masir wal ba'ru tadullu ala al-ba'ir yace sawu yana nuni zuwa ga me al-masiru shine mai matafiya sawu in ka zo kaga sawu kana iya gane mutum ya wuce ta nan yayi nan baka gan shi ba baka ji kanshin shi baka taba shi ba amma da kaga sawunsa sai ka gane akwai wani mutum yayi nan in kaga sawun maciji kana zuwa sai kaga akwai maciji ina ya ka gan shi a'a ka ji motsinsa a'a ya aka yi kasan akwai maciji ga sawunsa nan in sawun raƙumi ne kana ganewa in sawun jaki ne kana ganewa in na mutum ne ma gashi ba in sawun mota ne ne mota ta wuce ya ake ka gane mota ta wuce sawunta na gani kun gane ko al'asr yadullu ala al-masir wal ba'ratu tadullu ala al-ba'ir kashin raƙumi kuma yana nuna akwai raƙumi a nan dajin kana yawo cikin daji sai ka kashin raƙumi kashin raƙumi ɗanye kuda yana bi kuma ka hanga ka hanga baka ga raƙumi ba kai dai ka san akwai raƙumi nan kusa da kai amma baka gan shi ba me ya nuna maka kashinsa gashin ya nuna bai yi nisa ba ya ce to fasama'un za to abrash wannan saman ma'abuciya buruji-buruji masaukar taurari wa ardun za to fijaj da kuma wannan kasar ma'abuciya hanyoyi hanyoyi na tafiya da hanyoyi na ruwa wa biharun za to amwaj da kuma wa'annan koguna da ake da su da teku-teku ma'abuta igiyoyin ruwa da suke kadawa a ciki ala tadullu ala sami'il basir yanzu wannan ba su isa su yi nuni zuwa ga wani mahalicci mai ji mai gani ba balarabin kawai ne bai karanta qur'ani ba kawai da hankalinsa ne ya nuna masa akwai Allah da hankali ya yi amfani ya gane akwai Allah ba da za a yi a ce wannan saman da wannan kasar da tsarin da take gudana da shi ga kogi ga teku da sauransu sannan kuma a ce babu wani da yake gudanar da wannan aikin wani abu ne da yake gudana da kansa ba zai yi ba shi Allah ba a ganinsa amma ya bar alamomi da suke nuna akwai shi mun gane wannan in ka kama hanya za ka agadas in ka zo nan wurin da yake akwai kwana lokacin da hanya bata lalace ba ana ɗora fano da zai nuna maka akwai kwana in akwai rami za a ɗora fano da kaga wannan fanon za ka gane gaba akwai rami ya gaya maka wannan alamar ai baka ga ramin ba amma wannan alamar ita ta nuna maka akwai rami gaba akwai tudu gaba akwai kwana wannan duka alamomi ne da suke nuna maka samuwar wani abu a gaba kana gudu a tsiyace za ka ce maka attention tarabo aka rubuta kai kasan gaba akwai aiki ana aikin hanya za ka bi a hankali to shi ma Allah ba a ganinsa amma ya bar alamomin da suke nuna samuwarsa wa fi kulli shay'in tadullu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid a cikin komai Allah yana da alama yana da aya da take nuna kadaituwarsa da kuma samuwarsa ranar nan kadai ta isa ta nuna maka akwai Allah ita kadai ta isa ta nuna maka akwai Allah watan nan kadai ya isa ya nuna maka akwai Allah jikinka kawai da halittarka in ka tsaya ka kalla ta isa ta nuna maka samuwar Allah walihaza qala Allahu azza wa jalla shi yasa Allah yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin ko an halicce su ne ba daga komai ba ko kuma su ne suke yin halitta wannan in istifham ne na inkari bai da za a ce kai ka halicci kanka ko an halicce ka daga ba daga komai ba ba wanda ya halicce ka kai ka samu kanka kai ne ka samu da kanka da kanka ba zai yi ba am humul khaliqun ko kuma su ne suke yin halitta ba su bane suratu at-tur aya ta 35 fa hina idhin yakunu al-aqlu dalan dalalatan qat'iyyah ala wujudillah to a wannan lokacin ne bayan mun kalli wa'annan hujjojin zai kasance hankali yana nuni sannan dalala qat'iyya nuni yankakke ala wujudillah akan samuwar Allah wannan dilala ta hankali kenan وأما دلالة الحس على وجود الله أما دلالة حسي أكن سامور الله فإن الإنسان يدعو الله عز وجل dan adam zai daga hannu ya roki Allah ya ƙulu ya rab ya ubangiji na ya ubangiji wa ya du'u bishai'i ya roki Allah wani abu sun ma yustajabu lahu fihi kuma ya ganin take Allah ya amsa masa wannan abin da ya roka din ta iwa kai din nan ma ka taɓa samun kanka a cikin irin wannan halin ka shiga cikin wata matsalar da kai ka san ba mafita amma sai ka tuna Allah ka ɗaga hannu ka roƙi Allah sai ga Allah ya kawo mafitar da kai ka san babu dubaran ka babu wayanka a ciki kawai Allah ne ya amsa wannan in ka tsaya kai la'akari daga lokacin da kai hankali zuwa yanzu zaka tsinci irin waɗannan da yawa musamman in ka mai mutum ne mai yawan addu'a mai kokarin kulla alaka da ubangiji ya zama baka damu da kulla alaka wato mai da lamarinka wajen wasu ba har ka bokaye har ka tsibowa ne a kai mutum ne mai karfin dogara ga Allah wannan mu mun sha ganin shi a rayuwarmu ba ɗaya ba ba zan iya lissafa yawan adadi na in ɗaga hannu in roƙi Allah kuma in ga ijaba nan take ba ma sai gobe ko sai jibi ba wannan ya faru a rayuwata adadin da ba zan iya lissafa shi to na san kuma mutane da yawa irin haka ne to wannan amsawar ka daga hannu ka yi roƙo ka ga ijaba wannan kaga dilala ce hissiya a aikace hissan da idan ka ka gani waye amsa maka waye kubutar da ke cikin wannan halin Allah ne kai ka san ba wani aljani bane yazo ko wani kaza ko kai da kanka ka san dai kawai wannan yin Allah ne kawai kai da kanka zaka tsaya kawai ka ce wannan yin Allah ne kawai kawai kai da kanka zaka yi tsaye ka ce kawai wannan yin Allah ne kawai kada kanka ka san dai baka da wani hannu baka da wata dubara a cikin wannan abin da ya faru to wannan dilala ce hissiya yace wa hazihi dalalatun hissiya wannan dalala ce hissiya huwa nafsuhu lam yad'u illa Allah shi kansa wanda ya addu'ar bai roƙi kowa ba sai Allah wastajaba Allah lahu kuma Allah ya amsa masa kaga ba wani ya kira ba Allah ya kira kuma Allah ya amsa masa ra'a zalika ra'ayal aini kuma ya ga wannan ganin ido kaga wannan dalala ce hissiya kaga abu da idanka wa kadhalika nahnu nasma'u amman sabaqa kuma gashi muna samun labari daga waɗanda suka shuɗe a baya wa amman fi asrina kai hadda ma wanda muke zamani da su anna Allah tajaba lahu cewa Allah ya amsa masa ga wani yayi addu'a nan take Allah ya amsa ga misali guda ɗaya kurkusa yace fal arabiyyu allazi dakhala ga balaraban nan da ya shiga masallaci war rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaktubu an-nasa yawm al-jum'ah manzo Allah yana yi wa mutane hudu ba a ranar juma'a qala sai yace halakatil amwal wa qata'atis subul fad'u Allah yughithuna ya shigo ya ce wa manzan Allah dabbobi sun hallaka hanyoyi duka sun yanke ba matafiya yunwa ba abin nan ba abinci ruwan sama ya ɗauke fari fadu'ullaha yughithuna ka roƙi Allah ya yi mana ruwa qala anas anas mai ruwayar hadisin yace wallahi ma fi sama'i min sahabin wala qaz'atan a sama ba wani alamun girgije babu wani abu na hadari wala qaz'atan ko wani guntun hadari ay qita'ata sahabin ba wani guntun hadari a sama lokacin da ya zo yana wannan magana wa ma bai na wa bai na sal'in min baitin wala darin nan ya sa farantas don ya mafassara maka mai sal'in wa ma bai na wa bai na sal'in ba wani abu da yake tsakaninmu da dutsen sal jabalun ne fil madina sal wani dutse ne a madina ta'ati min jihati hisab as-suhub ta'ati min jihati as-suhub ta sashin sa ne hadari yake bullowa kamar ai ta gabas munan ta nan gabas hadari yake bullowa to su ma ta bangaren wannan dutsen hadarin yake bullowa ya ce to babu wani abu a tsakaninmu da dutsen sal'imin baitin na wani gida wala darin ko kuma wani babban gida da yake tsakaninmu da dutsen balantana a ce ya tare mana hadari ka lokacin da annabi yake addu'a dama ai akwai hadarin wani gida ne ya kare shi bamu gan shi ba to ba ma gida daga mu sai dutsen ga can muna gani a lokacin ba wani hadari ko da annabi ya addu'a ya ce wa ba da du'a'in rasuli su salama fauran bayan addu'ar manzan Allah nan take harajat sahabatun harajat sahabatun mislat turs sai ga wata girgijiya ta bullo yadda ka san girman silke abinnan girman garkuwa garkuwa bannan ko silke na yaƙi ko garkuwa turs ana ce ma garkuwa da ake ta fata wadda ake ana karewa sannan silke da ake sawa duk ana kiran shi da wani ya ma sa lamba yace at-tursu shine ad-dira wal muradu anna as-sahabatu bada'at saghira saghirat al-hajm hadarin ya bullo dan karami haka muka ganshi gashi ne ya dan bullo dan karami bai wuce fadin silke ba wartafa'at fi sama sai wannan girgijiyan ta daga ta dago sama ta dago wantashara sai ta fara budewa sai ga hadarin tana watsewa tana budewa sai ta mamaye sararin samaniya wa ra'adat sai ga cida wa baraqat sai ga walqiya wa nazala al-matar sai ga ruwa yana ta sauka nan take annabi yana hudubar bai sauko ba yace fa ma nazala rasulullahi sallallahu illa wal mataru yatahadaru min lihiyatihi alayhi salatu wassalam manzo Allah bai sauko daga kan mimbarin nan ba sai da ruwan sama ya sauko har ya zama ruwan saman masallacin yana yoyo don saboda masallacin kawai kunnan dabino ne aka sa daga sama aka yi rumfa ba irin naku bane nan an sa tol an hada dal shi manzo Allah bai ga irin wannan irin wannan ni'imar ba su ganta ba sai a aljanna za su more ta mu kaga hada dal da fanka da wani wani duk ba su ga wannan ba su an yi ruwa ruwan yana zubowa manzo Allah yana kan minbari ruwa ya jika shi gemun sa yana digar da ruwa ya tahadaru min lihiyatihi alaihi salatu wassalam hadisi yana bukhari da muslim muttafaqun alaih imam an-nasa'i ahmad duka sun fitar da shi wa hadha amrun waqi'un to kaga wannan wani al'amari ne da ya abku da ganin ido ya dullu ala wujudil khaliqi dalalatan hissiyya wanda yake nuni zuwa ga samuwar mahalicci nuni wanda yake da gani na gani da ido shaidin gani da ido ayi addu'a nan take kuma abin ya faru yace fil qur'ani kasirun min hadha to a cikin alkur'ani akwai irin waɗannan misalan da yawa مثل مثال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له Allah ce haka annabi ayyub a yayin da ya roƙi ubangijinsa ce anni masaniyar dur ce lalle ni cuta ya shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai fastajabna lahu Allah ce nan take muka amsa masa wa kashafna ma bihi min dur wa ghairi zalika min al-ayati da wani wannan na ayoyi da yawa da suke nuni zuwa ga addu'a da kuma amsawa nan take wannan ya ishe ka hujja da take nuna samuwar Allah wa amma dalalatul fitri amma dalala ta fidira fa inna kaseeran minan nas fidira shine dabi'a da Allah ya halice ka jibilla da Allah ya halice ka akanta fa inna kaseeran minan nas allazina lam tanharif fitaruhum da yawa daga cikin mutanen da fidirorin su basu karkace ba ba a karkatar musu da fidira ba suna nan akan fidiran su da Allah ya halice su kamar da manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane abin haihuwa ana haihuwa shi akan fidira فأبواه يحودانه أو يمجس أو ينصرانه أو يمجسانه kowanne ana haifuwarsa akan fitira iyayensa ne suke yahuda wato iyayensa ne suke yahudantar da shi ko nasarantar da shi ko majusantar da shi to wanda bai yi wato wanda bai yi rishin sa'a irin wannan ba bai samu wasu sun karkatar da shi daga fitiransa ba yana nan akan fitiransa salima to zaka samu yu'minu bi wujudillahi ta'ala za ka samu yanayin imani da samuwar Allah hatta al-baha'im al-ujum hatta al-baha'im al-ujum har dabbobi waɗanda suke ba sa magana be bayan dabbobi wanda ba sa magana ka ji su tu'minu bi wujudillah suna yin imani da samuwar Allah har dabbobi wa qissatu an-namlati allati ruwiyat an Sulaiman alaihi salam kissar tururuwan nan kissar da aka ruwaito ta daga annabi Sulaiman alaihi salam kharaj yastasqi ya fita da shi da al'ummansa za su fita gefen gari su yi roƙon ruwa fa wajada namlatan mustalqiya mustalqiyatan ala zahriha yana zuwa kawai sai iska tururuwa kwance ta daga kafafuwanta sama tururuwa tana kwance a gadan bayanta rafi'atan qawa'imaha nahwa sama tana mai daga kafafuwanta sashen sama taqulu tana cewa allahumma inna khalqun min khalqika fala tamna'u anna suqyaka tana cewa ya Allah mu ma halitta ne daga cikin halittunka karka hana mu ruwanka karka hana mu shayar da mu ruwan karka haramta mana ko hana mu shayar da mu ruwanka shi da yake Allah ya bashi mu'jiza yana jin maganan tururuwa dan kai baka ji eh ni ma bana ji maganan tururuwa shi Allah ya bashi mu'jiza yana ji fa qala sai yace musu irju'u ku koma gida faqad suqitum bi da'wati ghayrikum hakika an shayar da ku da addu'ar waninku tururuwa ta roƙa muku ku koma kawai tururuwa ta roƙa muku har tururuwa ta yadda da samuwar ubangiji da dilala fitriya dan kokowa da yake shirka da layu badage badage zai ce da na ɗauke shi sai da na nuna ma Allah ya yadda akwai Allah shi ma kuma fitiransa tana nuna masa Allah nan a sama yake kuma ya yadda akwai shi a fidirance kana ji akwai Allah kawai fidiran ka sai in ka kiya ko kuma fidiran ta gurbace kawai shikenan wani abu ne daban wa qad ashara Allah ta'ala ila zalika fi qawlihi hakika Allah yayi ishara zuwa ga wannan hujja ta fidira a cikin fadin sa ta'ala wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati in kunna an hadha ghafilin ila akhir al-ayat Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adam kuma ka tuna a yayin da ubangijinka ya rika daga bani adam ƴaƴan annabi adam min zuhurihim daga gadajen bayayyakin su ya riki zurriyatahum ya riki zuri'an su daga gadan bayan su wasu malamai suka ce ana nufin annabi adam aka halici zuri'an sa aka sa cikin tsatson sa wasu kuma suka ce a'a maniyin da namiji da ma a gadan bayan sa yake daga nan yake yake gangarowa ya shiga mahaifa a samu ‘ya'ya wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya shaidar da su akan kawukansu su ‘yan adam ɗin ya ce da su alastu bi rabbikum shin ba ni nan ubangijinku ba ƙalu bala suka ce ƙwarai shahidna mun shaida to Allah ya ce an taqulu yawmal qiyamati na yi muku wannan ne dan kar ku ce a ranar gobe kiyama inna kunna an hadha ghafilin lalle mu mun kasance gafalallu ne game da wannan ba mu san muna da wani ubangiji ba aw taqulu ko kuma dan kada ku ce inna ma ashraka aba'una ai kadai iyayenmu ne suka yi shirka min qablu daga can farko wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma muka zama zurriya da muka biyo bayan sa afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun shin zaka halaka mu ne da abin da mabannata suka aikata dan kar ku faɗi wannan shi yasa nayi muku wannan shaidar da haka dan adam Allah ya shaidar da shi tun kafin ya aiko musu aiko masa annabawa adilala fitriya a fitiransa Allah ya kimsa masa ya san akwai wanda ya halice shi in yana kan fitiransa salima ba a gurbata masa ita ba ya girma zai tashi ne akan fitra zai tashi akan fitiran cewa akwai Allah yana da wani mahalicci da yake kula da sha'aninsa yake arzuta shi yake kaza zai tashi da wannan fitiran ko da ba aiko annabi ba sai dai ya kasa sanin yadda zai yi sallah yadda zai yi azumi yadda zai yi kaza amma zai san dai yana da mahalicci malai ce fahazihi al'aya wannan ayar a suratul araf aya ta 172 da kuma aya ta 173 ce fahazihi al'aya tadullu ala anna al-insana majbulun bi fatratihi ala shahadatihi bi wujudillahi wa rububiyyatihi dan adam an dabi'antar da shi da fitransa da aka halice shi ala shahadatihi akan shaidawarsa bi wujudillah game da samuwar Allah wa rububiyyatihi da kuma rububiyarsa wa sawa'un aqulna inna allaha istakhrajahum min zahari adam wastashhadahum sawa'un mun fada ne kamar yadda wasu malamai suka fada cewa inna allaha istakhrajahum Allah ya fiddo su ne su yan adam din min zahari adam daga cikin tsatsan annabi adam daga gadan bayansa tun suna alamuz zarri wa suna kaman zarra wastashhadahum ya kafa musu wannan shaidar aw qulna ko kuma cewa muke kamar yadda wa'isu malaman suka ce inna hadha huwa ma rakkaba Allah ta'ala fi fitratihim wannan abin da Allah ya faɗa a cikin ayar wani abu ne da Allah ya gina shi a cikin fitirarsu ba wai an fiddo su bane amma an yi magana da su irin wannan amma wani abu ne da Allah ya abin nan ya rakkaba shi a cikin fitirarsu min al-iqrari bihi na su yi iqrari da shi su yi iqrari da samuwarsa fa innal ayata tadullu ala anna al-insana ya'rifu rabbahu bi fitratihi ayar dai kowanne muka dauka wancan ko wannan ayar dai tana nuni zuwa ga dan adam ya arifu rabbahu bi fitratihi yana sanin ubangijinsa ya san cewa akwai ubangijinsa da fidiransa da fidiransa ya san cewa akwai ubangijinsa hazihi adillatun arba'a wa'annan dalilai ne ga sunan guda hudu da adillatun arba'a tadullu ala wujudillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala wanda suke nuni suke nuni zuwa ga samuwar Allah wa amma dalalatu shar أما دلالة شرعة دلالة شرعة فلأن ما جاءت به الرسل سبود أبن دلالة دلالة شرعة هجة شرعة yace saboda abinda manzanni suka zo da shi min shara'i illahi ta'ala abinda manzanni suka zo da shi na shari'o'in Allah abinda manzanni suka zo da shi na shari'o'i almutadamminatu li jami'i ma yuslihu al-khalq shari'o'in da suke kunshe da dukkanin abin da yake inganta rayuwar halitta za ka ga abin da suka zo da shi manzanni a cikin shari'ansu yana kunshe da abin da yake inganta rayuwar in halitta suka bi wannan rayuwarsu za ta inganta wannan ya dullo ala annan lazi arsala biha rabbun rahimun hakimun yana nuni zuwa ga wanda ya aiko su da wannan risalar ubangiji ne mai jinkai mai hikima na farko rabbu ne mai tarbiyya ne akwai tarbiyyantarwa a ciki sannan rahimun ne mai tausayi ne a cikin wannan shari'ar akwai tausayawa shi yasa aka sauƙaƙa shari'ar kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridullahu bikum al-yusr ya nuna wanda ya tsara shari'ar mai tausayi ne kuma hakimun ya nuna gwani ne yadda ya tsara shari'ar akwai nuna ƙwarewa da gwanancewa dan komai an ajiye shi inda ya dace da shi wala siyama hadha al-qur'an al-majid musamman ma in ka dauki wannan al-qur'ani mai girma kana karantawa zaka fahimci wannan alladhi a'jaza al-bashara wal jinna an ya'tu bi mislihi alqur'anin nan da ya gagari aljanu yan adam da aljanu su zo da su zo da irinsa har aljanu har aljanu sun kasa kawo wani abu irin alqur'ani ya gagari dan adam ya gagari aljani koyo to wannan kada ya isa ya nuna maka samuwar Allah subhanahu wataala alqur'ani daga wajen Allah yake domin inda daga wajen wani halitta yake da an samu wani halittan ya yi irinsa ya kwaikwaye shi kasa kwaikwayonsa da aka yi kaɗai ya isa ya nuna maka daga wajen Allah yake waɗanda dilala ce shar'iyya wacce take nuna samuwar Allah a iya wannan lokacinmu ya ƙare mun ci awa guda daidai kidan za mu tsaya mun zo darasi mai zuwa za mu tashi wa mala'ikati da kuma sauran abubuwa muna sharhi ne akan me al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi haka karatun mu ya tsaya akan al'imanu billah ya mu tsaya nan Allah ya ba mu ya kimsa mana imani da shi sa abin da muka faɗa daidai ya ba mu lada abin da kuma muka yi na kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh